بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha bakwai ko ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kaset na sha shida cikin jirangiyar majalisi na ramadana na shekara ta 1445 wanda muke darussa daga littafin akhbaru wa mafahim fi share ramadana yajibu an tusaha muna magana akan wato gaba ta matsala ta 22 wata ke magana akan fa'idoji game da sallar tahajjudi wanda muka ji cewa akwai dalilai gama gari game da tahajjud a yi sallah a kwanta bacci a tashi a ci gaba da yi ko kuma dalilai na musamman da suka nuna mustahabbancin haka mala ya kawo mana wasu daga cikinsu daga ciki ya bayyana mana cewa magabata sun kasance suna yin haka har ya kawo mana magana daga limamu ahmad ibn hanbal da shi da al'imamu isaac ibn rawiya rahmatullahi alaihima za mu tashi inda mala yake cewa ƙala abu isa tirmidhi rahimahullah al'imamu abu isa muhammad ibn saura a tirmidhi sahibu sunan allah ya gafata masa yake cewa waktalafa alul ilmi filladhi yutiru min awwalin laili malamai sun yi saɓani game da wanda zai yi wutiri tun farkon dare ga ji magana ثم يقوم من آخره sannan kuma daga baya sai ya miƙe cikin dare fara'a ba'du ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa man ba'dahum naqada al-witri wasu daga cikin sahabbai da waɗanda suke bayan su cikin malamai suka ga cewa zai warware wutirin sa meye ma'anar naqadul witri akwai ma'ana biyu ibnu qudama yake cewa ma'anahu annahu idza qama litahajjudi yusalli raka'atan tushaffi'u al-witr al-awwal in ya tashi cikin dare sai ya fara da raka daya wadda za ta canza wutirin nasa zuwa shafa'i thumma yusalli masna masna thumma yutiru fi akhir tahajjud sannan sai ya salla biyu biyu sannan sai ya sake yin wutiri a ƙarshen tahajjudin sa wannan ɗaya daga cikin ma'ana kenan shi kuma ibn al-athir a cikin an-nihaya fi garibul hadith yake cewa ibtalu ma'anan naqdul witr ibtaluhu wa tashfihi bi raka'atin liman yuridu an yantakila ba'da an autara yace shine wato ruguje shi da kuma mai da shi wato hada shi da wata raka'a ga wanda yake so an ya tanaffal ya nafilfili daga baya kuma ya ƙara yin wani wuce wannan ita ce magana sahihiya da malamai suka kawo wasu kuma suka ce ibtal din shine kawai mutum ya dauka ya wurgi da shi yanzu ya fasa itibarinsa baya lissafa cewa ya yi shi wannan magana ce mai rauni wannan shine magana mai inganci cewa zai fara da yin raka daya wa qalu yudifu ilaha raka'atan wa yusalli ma badalahu zai jingina raka'a daya zuwa ga wancan wuturin sai yayi abin da ya ya samu hali thumma yutiru fi akhir salati sannan ya sake wuturi a ƙarshen sallarsa da annahu la witrani fi laila wa huwa alladhi dhahaba ilayhi ishaq wannan ita ce magana Ishaq ibn Rawiya wa qala ba'du alil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum wasu kuma cikin malamai cikin sahabbai da wasu suka ce idza autara min awwalil layl idan yayi wuturi a farkon dare thumma nama sannan ya kwanta bacci thumma qama min akhiril layl sannan ya miƙe cikin dare yayi sallah fa innahu yusalli ma badalahu wa la yanqudu witrahu suka ce ba zai warware wuturin shi ba yi sallah kawai abin da ya sawaka wa yadda wuturahu alama kana ya bar wuturin shi aka a yadda yake wa hadha huwa huwa qawl sufyan ath-thawri wa malik ibn anas ibn al-mubarak wa ahmada wa hadha as-sahhu ce wannan ita ce maganar wasu cikin manyan malamai sufyan ath-thawri malik dan anas ibn al-mubarak da ahmad dan hanbali malai yace kuma wannan ita ce magana mafi inganci wato lawutrani fi fi lailatin yana nufin kar ka sake yin wani to in ka sake yin wani su ayi da suka dauka ka sake yin wani wutiri kace ka hada shi da wancan to dai ai salloli ne kai daban-daban hasali ma suka ce wutiri uku ma kai kai farkon dare ka sake yin wanda sunan ka hada shi da wannan ka sake yin wani a ƙarshe sadaka ka bar na farkon yana nan a matsayin itibarin sa na wutiri sai ka sallaci sauran abin da ya sawaka wannan ita ce fatawan malikiya kuma ka san da malikiya su dama ba sa ganin matsala game da an birkita sallah farko ta koma ƙarshe shi sa su a malikiyance idan ka zo ka samu raka a ƙarshe in ka tashi raka a farko za ka yi in ka samu raka a ƙarshe a magariba ko in ka tashi za ka yi raka'a ne da siffar raka'a ta ɗaya da ta biyu to kaga kayi na farko a ƙarshe a bisa wannan asalin suka ce babu kuma idan kai wannan rakoyin a bayan wutarinka ba sai ka saki ba kuma wannan malamin ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi li'annahu qadru ya min ghairi wajhin anna nabi sallallahu alaihi wasallam qad salla ba'da al-witra sai wacce magana da muka fada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasu rakawoyi biyu wani lokaci ma yakan yi su a zaune bayan wutiri sai a dauka to yanzu tunda ba ba ganganci ne kai ba ka samu kanka ne a cikin wani sarkakiya kamar yadda masbuki ke samun kanshi a sarkakiya ya canza hay'ar sallarsa ta babu laifi don kayi haka tambihun malai ci ga wani tambihi amma mashtahara anil imam al-albani rahimahullah akwai wasu sautuka da suka yadu a cikin mutane masu neman su ce tahajjud bid'a ne suna kafa hujja da wannan su ce ai albani ma nasiruddin albani ai ya ce kaza shine malam wannan dalibin ashekul albani ne ya kartu a gaba a shekul albani yana so ya gaya mana abinda su suka sani fiye da wancan a makara'in da ke yawo ya ce abinda ya shahara cewa fi sislatul huda wan nur haula bid'iyyati salati tahajjud wanda yake cewa shekul albani ya ce sallar tahajjudi bid'a ce au taqsimus salati fil ashr al awakhir ko kuma wannan ta'aqibin raba sallah qismun ba'da salatul isha wa qismun ba'da muntasafil layl wallazi yusamma bit tahajjud aka ce wai mala albani yana cewa bid'a ne yace faqad qala abu layla al-athari abu layla din shine ke ruwaito mana shine dalibin ash-shaykh al-albani yake ruwaito mana wannan magana cewa allazi kana yusajjilu wa yudawwinu ilma al-shaykh al-albani rahimahullahu fil ashr wannan mala abu layla shine mai recording din shi kuma malam jibrin namu kenan ko shine mai recording karatutukan mala albani ash-shaykh al-albani yana karatu shike recording a kasusuwa na audio في مثل هذه الأيام من كل عام وهي أيام العشرة الأخيرة من رمضان يصلون في بعض المساجد صلاة التراويح 11 ركعة ثم يعودون إلى صلاة التهجد مرة أخرى في نفس الليلة فيصلون في هذا المسجد وتراني وتر التراويح ووتر التهجد مع الزيارة على الإهدى عشر ركعة لتبلغ إهدى وإشرين ركعة وهذا الفيل كان ينكره شيخنا الوالد الإمام محمد ناصر الألباني رحمه الله yace a wannan irin kwanaki na goman ƙarshe a wani cikin masallatai sun kasance suna yin sallar tarawih raka'a 11 sannan su tafi su bacci sai su sake dawowa sai su sallar tahajjudi raka'a 11 ita ma yace fa yusalluna fi hadha al-masjid witrani da aka suna yin wutri biyu wutur tarawihi wa wutur tahajjud kowace su mata wuturinta ma az-ziyarati ala al-ihda asharata rak'a kuma suna wuce rak'a 11 itabluga al-ihda wal 20 rak'a ta zama 21 wa hadha al-fi'lu kana yunkiruhu shaykhuna al-walid yace malamu mu kuma baban mu wato al-imamu Muhammad Nasir al-Albani Allah ya gafarta masa ya kasance yana inkarin wannan sura bal kana ya'tabiruhu bid'a yana maganin bid'a ne da yana salatar tarawih hiya min qiyamil layl so sallar tarawih ita din ce dai qiyamul layl wa qiyamul layl mahdurun bi adadin raka'at qiyamul layl kuma a gurin malam albani yana da kididdigar raka'o'i wa hiya ihda asharata raka'a sune 11 wa salatu tahajjud aidan hiya min qiyamil layl ita ma bangare ne qiyamul layl fala yajuzu an yazida majmu'u raka'at tarawih wa tahajjud ala ihda ashara raka'a shi saboda haka bai halasta ayi raka'a fiye da 11 ba a duka guda biyu wadda taqsimu huwa alladhi ankarahu shaykhuna rahimahullah wannan rabawa shine abinda shaykhul albani ya kyamata sai malam mai littafin ne ce wa ana ni kuwa allazi a'lamuhu an shekhina abinda na sani game da albani muhammad nasiruddin annahu kana yadhhabu min baitihi li masjid salat salahuddin fi amman yace lokacin yana amman yakan bar gidansa ya je wani masallaci da yake ce masallacin salahuddin fa yusalli hunaka al-isha yana yin sallar isha anan yake sallah khalfa shekhi abi malikin muhammad shaqara rahimahullahu liman masallacin shine Abu Malik Muhammad Shakara wani marubuci ne kuma yusalluna arba rakati min at-tarawih idan sun gama sallar isha sai su yi hudu din can kuma yauduna li buyutihim sannan su dawo gida su yi bacci kuma yarji'u shaykhuna maratan ukhra sannan sai malamin mu albani sai ya tashi sai su koma masallaci as-sa'atal wahida karfe 1 na dare ba da muntasafin layli bayan dare ya raba yutammimu salata qiyam al-qiyam bin nafsi al-masjid dan su cika sallar su ta qiyamul layl a wannan masallaci bi salati arba'i raka'atin ukhra su sake yin wasu rak'o'i guda hudu wa salati raka'atin witran sai su sake kuma uku witri kaga sun yi hudu da yanzu kuma sun yi bakwai ya zama sha sha ɗaya ko وبذلك تتم صلاتهم إلى عشر ركعة على السنة الصحيحة ودون زيادة عليها wannan ya fi zaman lafiya ko in ka yi shi zaka fi jin natsuwa to kaga abinda a shekul albani yake kyama shine saboda shi yana da fatawa akan kada a wuce raka'a sha ɗaya waɗancan kuma sun wuce sannan kuma ga zahirin yin wuturi guda biyu ba wai ita tahajjudin ne yake cewa babu kyau ba tunda gashi shi ma yana yi shine shi wannan malami yake karawa yace to ni dai wannan abu ne da na gani da ido na a garinmu aka yi na shaida kaga yana abinda kullum muke fara gaba game da malamai da wanda suka rayu da su wanda suka rayu da su ba zai yiwu sanin su ya zama ɗaya ba ba zai yiwu ba hatta sahabbai sanin da sa Aisha suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba zai yi daidai da sanin da sauran mutanen Madina suka musu to da dama sai an zo an tambaye su me annabi yake yi lokaci kaza wanda ya rayu da manzo Allah rayuwa ta dalibta irin Abu Huraira irin Anas irin Jabiru irin Aisha irin Sardan Abi Waqqas rayuwarsu ba ta tsaye da ɗaya da rayuwa ta ‘yan kasuwa irin su abdurrahman ɗan auf misali ko waninsu ba wajen sanin menene sirrorin rayuwa da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani daga nesa ba zai iya sanin mutumin da wani ya rayu da shi fiye da wancan nan ba ba zai yiwu ba duk abin da zai sani abin da ya karanta ne ba ba abin da ya rayu da shi keke da keke ba kaga yanzu wannan ya kawo mana wata nukta muhimmiya ta warware wacce shuba da ta dade tana yawo ana yada wannan shuba cewa albani ma yana bid'antar da tahajjudi to yana bid'antar da yin sallah ne fiye da adadin rakawai wanda wannan kuma da man fatawarsa ce kuma wasu malamai su ma sun saba mishi ma akai da kuma yin wuturi guda biyu amma tahajjudi fa sallar da ake bacci a tashi a zo a yi shi ma yana yi wanda yake so kafa hujja da shi to ya sani shi ma yana yi gashi daga ɗaliban da suka rayu da shi na fata mana gano da ba to kuma kamar yadda na ambata wannan wannan hayar tafi komai dacewa da sunna wato a raba sallar wani bangare ayi farko wani bangare ayi ƙarshe kuma a takaitu akan raka'a 11 shi ma yafi me yasa saboda shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa annabi bai yi umarni cewa a tsaya 11 ba babu lafazin umarni kuma an samu wasu cikin magabata suna wuce 11 saboda ka wanda ya wuce sha ɗaya fabiha wa ni'mat shi ma ba bid'a bane saboda mene saboda an samu magabata suna wucewa amma duk da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaitu akai yafi Allah sa mun gane to amma kuma in za a takaitu akan sha ɗaya ya kamata kuma karatun ya zama mai yawa in kuma za a wuce sha ɗaya sai a rage yawan karatu domin haka waɗannan limamai da Umar ya saka suke wa mutane yace musu mutane yanzu suna da rauni ba za su iya irin tsayuwar da ake yi da ba saboda wasu sun yi shekaru wasu sun yi teɓa wasu sun tsufa to me yakon ai musu dogayen salloli sai a daddatsa sallolin zuwa gajejjeru amma sai a ƙara adadin rakawai sai zama kai mai raka'a sha ɗaya ka yi awa biyu kana yi su ma sai raka'a shi da ɗaya su ma awa biyu suke suna yi ko ƙasa ma da haka wa hadha yanfi ma yatadawaluhu al-ba'd لعدم وقوفهم على حقيقة فتوى الشيخ وفعله ci wannan yana tunkuɗe abin da mutane suke yayatawa saboda ba su riski hakikanin abin da ashekul albani yake faɗa ba da kuma aikinsa fatanabbahu li hadal amri barakallahu fikum yace ku kula da wannan mas'ala ce aziziya a cikin littafin da wuya ka samu abu mai tsadan wannan wannan mas'ala ce mai girma sosai Allah ya muku albarka yace wahadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil Allah ya shirye da mu gaba daya zuwa ga abin da yake mafi kyau wannan duka maganar maganar wato Abu Laila ne yake kawo ta ga ta har zuwa nan inda shi wannan malam ba Musa ya dauko ta ina fata mun gani shi Abu Laila shine aka ce mai daukan karatu shine ya kawo mana duka wannan maganar wanda shi malam ba Musa ya hakaito mana daga malam Abu Laila wanda ke daukan ma Sheikhul Albani karatu yace idan al-khulasatu anna Sheikhul Albani rahimahullah kana yunkiru hadal fi'ila min wajhayn a takeice ta fuska biyu ne a Sheikhul Albani Allah ya gafarta masa yake inkarin wannan mas'ala alwajhul awwal ziyadatu adadin raka'ati ala 11 raka'a qari fiye da 11 alwajhul thani iqamatu wutraini fi lailatin wahida yin wutri biyu a dare daya wa hadha manhiyun anhu bin nass wal ijma' shi hana yin wutri guda biyu annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam da nassi malamai sun ijma'i akan haka wal mawajhu thalith fuska ta uku wa huwa alladhi la yunkiru al albani rahimahullah abinda albani bai inkari wala al ulama malamai ba sa inkari huwa alladhi thabatat bihi sunnah as sahiha shine abinda sunna ta tabbatar na mene jawazu taqsimi salatil layl al mashru' ila qismi halastin raba sallar dare wanda take tazo a sunna zuwa gida biyu qismun ba'da al isha wani bangare bayan sallar isha wa huwa arba'u raka'atin masalan shine ayi raka'a hudu misali wal qismu thani abinda kuma sauran huwal baqi abinda ya saura ma'al witri wanda za a hada da witri ya kunu ba'da muntasafil layli min ajli al-husuli ala fadlati thuluth al-akhiri min al-layl shi za a bari sai dare ya raba dan a samu falalar yin ibada a ƙarshen dare fa yakunu al-majmu'i da 10 raka'a sai da ma an hada ya zama raka'a 11 wa idza salla ba'da al-isha'i 8 raka'ati idan kuma muka yi decidin da zaran an yi isha bari mu raka'a takwas biduni witrin ba mu witri ba salla ba da muntasafil layli salasa ashar salasa salasa asharata raka'a sai kuma a dawo bayan sallar bayan dare a sake raka'a 13 a cike zama 13 ka ai 13 daban kama huwa alhalul ana fil haram kamar da suke a makka a makka da madina idan aka shiga goman karshe to da zaran an yi isha sai su raka'a takwas ba za su yi wutri ba sai a tafi bacci sai a dawo bayan karfe 1 ko karfe 2 sai a yi raka'a 13 tare da wuturi me yasa saboda su malaman su sun ba su fatawa akan halaccin wuce 11 malaman suna da fatawa akan halaccin wuce 11 shi yasa suke yin haka saboda idan ka je makka cikin umara in kana so kai in kai ma kana da fatawa dole sai 11 sai ka bari cikin dare ka zo kai 11 kai a matsayinka na, na, na individual za ka yin haka ko kuma ka yi wasu daga cikin na farkon ko ka yi waɗannan da ake yi na farko da dare ka tashi ka yi wutarinka kai kaɗai ka cika sha ɗaya na wutarin duk za ka iya yi duk abu ne wanda yake wasa jama'a wato idan ana yin karatu kullum za mu iya sabawa da cewa shi saɓani a cikin fatawa wani abu ne lazimi ko ba abun ba abun fitina ne da kunta ta kirji a ce dole sai an yi sai an yi bugi in buga ba dan ba zai yiwu ba Allah bai kaddara mutane su zama da fahimta iri da ba a duniya tun cikin sahabbai jiba dai hadisin sallah la yusallina ahadukum illa fi bani quraiza kararraga sahabbai wasu sun zabi sauri wasu sun zabi tsayawa su sallah wasu sun jinkirta sai da suka kai ibnu azmi yace shi da yana wajen ko za a waye gari gobe shi ba zai sallarsa saboda zahirin abin da annabi yake kenan ko kuma annabi bai kowa faɗa ba abin da yake so ya zama wanda zai faɗi magana ya zama akan ilimi yake faɗanta ba da son zuciya ba ba da cin mutuncin wanda ya saba mishi ba ya faɗi wujhatu nazar ɗinsa ya kawo hujjojin shi da dalilansa na ilimi kuma kar ya zagi ɗayan malamai ba sa yin zagi da aibatawa saboda an saba an saba akan hukuncin kaza hukunce hukunce ƙanana akan gamuwar idi da mai sunan shi da juma'a sai zama fitina rigima rigima a ha'aita jifan juna akan ire-iren waɗannan abubuwan ƙanana akan nafila ana yi ko ba a yi a idi duk waɗannan issues ne inda kana karatu a cikin mutsawala da kasan akwai su akwai su yanzu da ma kowane issue kwanaki da aka ce rigima ta zama fitana a kan shi na gaya wasu na ce inda ba a cikin karatu ne akwai wannan matsalar matsalar matsalar mace ta yi zina don ta ci abinci yunwa ya dame ta wani muka magana da shi ya tabbance ji malam wannan maganar dai a cikin karatu ne ba akwai ta ba indai a cikin karatu ne a malikiya kai dai kawai kai shiru saboda ba dole ba bukata ita generating tension game da issues wanda ba faruwa suka yi amma indai a cikin karatu ne akwai shi a cikin muktasarul kalim akwai shi a cikin littafin sunan kubra na al-imam al-baihaqi ya faru a zamanin imamu malik abin nan a zamanin umar dan khattab ta faru a aikace umar ya tambayi sayyidina ali ya bada fatawa kuma akwai indai indai indai a karatu ne akwai saboda kan katunka bai kai ba kai shiru kawai kuma saboda mu a yanzu mutane muna da kasalar karatu katin katin abin nan aure wallahi wani bai iya karantawa duka binan da ake ba yara mai sunan shi newsletter newsletter ni ne nake ta masu malam salim fada cewa turancin yayi yawa sau na san psychology mutanen mu nace ku takaita shi amma kuna ta yin paragraph iri daban-daban esteem parents stroke guardians wane ne wa duk ba za su karanta ba tun ali sakatare yana raye Allah ya gafarta mai yana headmaster a Rashusha Academy muka taba ba yara takarda na midterm break kowane yaro aka bashi takarda za a yi midterm break talata laraba alhamis babu makaranta gobe talata sai ga ranar militin aka bada newsletter talata kawai sai ga iyaye sun kawo su a ce ai ba makaranta a malam buga mana ce an ba su newsletter jiya ce wallahi sun ba mu makaranta ba rabin takarda ne haka ba za a ba yara biyu a tsaga ta wallahi ba su karanta kuma yan boko ne su haka muke da wannan kasala shi za ka ga jarabawa take ba mu wahala bincike ke ba mu wahala komai a ce ya yi yawa to yaushin ta ne sai karatu karatu na gaske ga littafai nan kwance suna jiran mutane amma mutum zai iya awa uku yana shafa screen ɗin wayar shi yana ta scrolling yana ta scrolling saboda shirita ce ta wani Allah ya kyauta malam ya ce wa amma kismul baqi wa amma kismul baqi okay sai na uku ko wai judu ta akidul kiyami shi ne wannan? na'am ya ce wa amur kismul baƙi ma'al wutur ya kunu ba adam mutasabin laili min ajalil husuri ala fadilatul mun karanta wannan na uku ya ce wai judu ta akidul kiyami kullihi ya halasta kuma a jinkirta sallar daren gaba ɗayanta wai judu ta kadimuhu kulluhu ya halasta kuma a yi da wuri yanzu kaga wannan bai kawo dalili ba shi ne ce ni ina ta neman dalilin da shi ne irin abin da muke yanzu misallar isha duk mu fita mu tafi gida sai mu dawo sai mu ya halasta amma mustanad fa ko kuma yi kuma duka ya halasta saboda ana yi tun farkon wata aka ko amma shi khilaful aula ne khilaful aula ne ayi duka wato cikin ƙarshen wata mu ci gaba da yin ashan kawai gama gari mu je mu tabbaci tsawon dare saboda ƙarshen dare ya fi falala shi ne wanda umar yake cewa wallati ta namuna an ha khairun wa afdal a yi sallar a farkon daren kowa kuma ya je ya ta kan shi in ka ga dama ka tashi ka yi wancan wutirani fi lailatin ɗin kai ka jiyo ka naƙada shi amma dai babu jam'i cikin dare to wannan ana yi tun zamanin umar amma ɗayan shine wanda muke yanzu shi ma ana yi ni ban ce sallar bata yi ba amma dai nace muna neman dalili har yanzu wallahu almusta'an jama'a kun ji wannan mas'ala kamar yadda fada ina ganin wannan mas'ala tana da muhimmanci kwarai mu fahimci ta asilin ta shine cewa a Sheikhul Albani bai ganin bid'ancin sallar tahajjud sallar tahajjud ba bid'a bace sallar tahajjud sunna ce cikin sunnonin musulmi sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi yana ma yi kullun shi a matsayin wajibi gare shi musulmai suna yi a matsayin mustahabi ya ƙi ya ci gaba da yi musu jam'i ne saboda kada a farlanta ta daga bayan rasuwarsa ya zama babu wannan illar sai na umar ɗan khattab ya raya ta kuma duk sahabbai suna raye a madina suna gani ba su mai inkari ba malaman sahabbai irin su sayyidina ali irin su zaid dan thabit irin su aisha su abu huraira da sauran su abdullahi dan umar duk waɗannan malaman da suke zaune a madina tare da shi a lokacin waɗanda dama ya ma sa musu doka ya hana su barin garin madina a lokacin idan malami ne kai cikin sahabbai in za ka fita daga madina ko umar za ka je sai umar ya baka pass kai tsaye sai shi yake sainin visa ta fita daga madina inda kai sahabi ne sai ya ji kwana nawa za ka yi saboda bai so su nesa da shi saboda kullum yana neman su game da fatawoyi da matsaloli na ilimi da shawarwari na shugabanci to ba a taɓa ruwaito sun mai inkarin wannan abin da ya raya ba ya ce ga limamin maza shine ubayu ga limamin mata shine zai shine shine abu darda ko saboda suka ci gaba da mutane sallah suna yin ta da wuri kuma suna yin raka'o'i da yawa kisa har yanzu a Madina wannan aikin ake na al'adan yin raka'o'i da yawa kuma da wuri din amma a a wanda zai ce tahajjud bid'a ne kamar yadda wannan malam Jafar Allah ya gafarta mai yake cewa zaga yawanci yana jin haushin alarmomi ne don mira su ta kanta alkur'ani shi bai iya ba to sai ka je ka koya ko wani ya ce an hana su abin nan an hana su bacci to wannan yana daga cikin su kuma abin da ya kamata mu kuma mu kula mu masu sallah sa la speaker ta yi ƙara cikin dare babu buƙatar shi sai mu sa iya buƙatar mu wadda ta ishi iya masallacin ko iya harabar masallacin sannan mu gujewa cakuɗaɗɗeniyar maza da mata da kuma wato hayaniya da surutu da ake yawan yi ko a maida wurin wani dandamali na wasu activities sannan mutane kuma sun ƙara da wani abu wanda bai zo a sunna ba shine wani wa'azi na musamman da ake duba raka'a wannan an dauka dole sai an yi ko kuma wani bangare ne na wannan ibada shi ma bai da asali amma idan wani dalili ko wata maslaha ta sa za a yi wata rana wani abu da mutane tambihi ya bijiro babu laifi amma a dauka hatan tebula yake yi waɗanda za su dinga yin wa'azin kamar furi kenan ko post post raka'ata ne ko in an yi raka'a biyu wani malami ya bada ya bada fa'ida wannan ya kawo wani zikiri da sauransu wannan ma wani sabon abu ne da kuma uwa uba cewa sai an kafa kyamara ta musamman malimaman mai amfanin shi ba darasi ba ne ibada ce ba a bukatar sai an naƙalto ta alal hawa'i mubashar babu wani bukata zuwa ga nakalinta ta hanyar live streaming domin ba karatu bane sallah ce Allah ake mawa ba kuke so yaga cewa kuna yi tilawa ku tana nan zanzan malamin ku ko limamin ku karatun shi mai dadi ne ba kuke so sai ya gani su ma makka suna sawa ne saboda shi shi masallacin wata sha'ira ce ta musulunci yada abin da ake a wajen yada sha'air ne na musulunci ko shi din ba dole bane shi sun dai ba kansu fatawa akan suna ganin su amma gama garin masallatai na unguwanni da garuruwa ni ba na ganin dacewar sai an dinga yin rikodin na musamman inda ba wani wata maslaha ce ta taso akan wani abu na daban ba amma a ce titir hada rikodin wannan wani abu ne wanda yake muhdas sannan babu laifi tanawubin limamai din wanda wani yayi raka'a biyu wani yayi wasu sannan babu laifi mata su fito amma ya zama za su fito ne bisa tsari na shari'a su fito da izinin iyayensu ko waliyansu kuma su fito tare da wanda za su ba su kariya sannan kuma ya zama masallatai su kula da tunda ana zuwa da daddare mutane da yawa su kula da tsaro na dukiya da rayukan mutane da mutuncinsu da abubuwan da suke biyo baya waɗanda ba su dace Allah ubangiji ya samu dace da abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله